أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبركم دوانا اللوكتي barkan mu da sake saduwa a wannan darasi na littafin riyadu salihin min kalam sayyid al-mursalin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine darasin mu na biyar a wannan shekarar kuma yau muna ranar biyar ga watan Ramadan shekara ta 1400 da 45 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu dore da 15 ga watan maris na shekara ta 2024 miladiya muna nan a cikin kitabul mansurati wal mulahi daidai kan hadisi na 1837 za mu tashi da mai littafin ya ce wa an huƙal bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam fi majalisin yi hadisun ƙauma ja'a arabiyun faƙal mata sa'a kuma ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yi hadisu faƙala ba zulƙaun سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاءتها قال إذا غسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري وانا حديث shi ma dai an karɓo shi ta hanyar sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu yace bainama annabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin wasu mutane yuhadisul qawma yana yi wa mutanen wata magana jaa arabiyun sai wani balaraban kauye ya zo shi fa qala sai ya tambaya matan sa'a yaushe ne tashin alkiyama wa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi gaba da zance fa qala ba'dul qawm sai sashen waɗannan mutanen yace sami'a ma qala fa kariha ma qala ai lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da wannan mutumin ya faɗa amma sai dai yana kin wannan magana ne shi sa bai ce komai ba wa qala ba'dhum bal lam yasma sai sashen mutanen kuma dake wajen suka ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma ji abin da mutumin ya faɗa ba hatta idza qada hadithahu a sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da zancen shi qala sai shi ana sa'ilu an sa'a ina wannan mai tambaya game da tashin alkiyama qala ha ana ya rasulullah sai shi gani nan ni ne ya maikin Allah wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idza buyi'atil amanatu fantazir sa'a idan kaga an tozartar da amana to ka tsammaci zuwan alkiyama qala sai mutumin ya tambaya kafa idaatuwa yaya ne tuzartar da amana ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan aka jingina al'amari aka shugabantar da wasu mutane waɗanda ba ahalin abu ba kuma aka shugabantar da su akan al'amarin to ka tabbatar da cewa alkiyama ta kusata rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito hadisi wato idan kaga cewa an bawa marar amana an ɗauki amana an bashi marar ƙwarewa an ɗauki aiki na masu ƙwarewa an bashi to daga nan ne za ka gane cewa lalle alƙiyama ta fusata al-imam ibn al-munir ya ce ya kamata a sanya wannan hadisin a matsayin asali ne cikin karɓar darussa da karatun alƙur'ani da ayyuka na hukuma da kuma bayar da fatawa idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a cewa idan aka jingina lamari zuwa ga waɗanda ba ahalin abu ba to ka tsammaci zuwan alkiyama ya zo a cikin annihaya cewa idza usnida wa ju'ila fi ghairi ahli ai za ka jingina al'amari kuma aka sanya shi a cikin waɗanda ba su ne ahalin abin ba yani idza suwida wa surfa ghairu mustahab lisiyada wa sharaf idan ya zamto an jingina ko an ɗaukaka ko an shugabantar da mutanen da ba su ne macancanta ga wannan matsayin ba a sanya su ne shugabanni su ne maɗaukaka to lalle ka tsammaci zuwan alkiyama وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم وإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري وانا حديث أكر وشي ما شرط تاهي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يشي للي من الله صلى الله عليه وسلم يا فدا يصلون لكم سوشوا غبني سنعي مكو صلى وكما سولي ما ميسني مكو صلى wani asabu falakum idan sun yi sallar daidai akan lokacin ta tare da ilimi lada na gare ku kuma biyansu wani akhtau idan kuma suka kuskure falakum wa alayhi akwai lada gare ku su kuma akwai zunubi a kansu rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace faransa da yace salluna ay ay al-ayyima ay shugabanni ila an qala warawa abu dawud har zuwa inda ya ce imam abu dawud ya rawaito hadisi ta hanyar sirna wa bin amirin hadisi marfu'i man amman nasa fa asaba alwaqta falahu wa lahu duk wanda ya shugabanci mutane ya musu sallah kuma ya sallar akan lokaci to shi yana da lada su ma suna da shi a wata riwaya ta imam ahmad wa in sallu salata li waqtiha idan suka sallaci sallah akan lokacinta suka cika ruku'u da sujada fa hiya lakum wa lahum lalle akwai lada gare su su shugabanni akwai kuma lada gare ku a ibn al-munzir yace wannan hadisin yana yin raddi ne bisa wanda yake tsammanin a bisa wanda yake rai cewa lalle sallar limami idan ta baci to sallar da ke bayan sa gaba ta ta baci wa anhu radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas qala khayrun nas lin-nasi ya'tuna bihim fi salasil fi anaqihim hatta yadkhulu fil islam wannan hadisin shi ma dai ta hanyar sirra Abu Hurairah aka rawaito shi yace ma'anar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas yace ai khairun nas lin nas sune mafiya khairu mutane zuwa ga mutane ya tuna biyin fi salati za a zo da su a cikin sarkoki a daddaure fi anaqihim a wuyoyinsu akwai sarkoki wata yadkhulu fil islam har da sai shiga cikin addinin musulunci wato ana nufin kenan mutanen da ba larabawa ba kuma asalin su ba musulmai ba za su zo su musulunta daga baya kuma su gyaru kuma ya zama addinin ya ɗaukaka ta dalilin su wa an wani nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajib Allah azza wa jalla min qaumin yadkhuluna al-jannata fi salasin rawahu al-bukhari wannan hadisin shi ma dai ta hanyar sayyiduna Abu Huraira aka karbo shi yace ajiballahu azza wa jalla min qaumin wato Allah yana murna da wasu mutane wadanda yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna fi salasil a cikin sasari rawahu al-bukhari da wancan hadisin na 1839 da wannan na 1840 dukan su Imam al-Bukhari ne ya ruwaito ma'anarsu shine yusaruna wa yuqayyiduna mutane ne waɗanda za a ci su da yaƙi a ɗaɗɗaure su a cikin sasari sun ma yusulimuna sannan sai kuma su musulunta fayar kolonar aljanna sai su shiga aljanna al'imam ibn kasir ya ce ma'anar khairul umami ai kuntum khairul umatin din nan da aka faɗa ai wa anfa'un nas lin nas ku ne mafiya alkhairin mutane zuwa ga mutane ku ne mafiya amfanar mutane ga mutane a zuwa cikin hadisin durratu bintu abi lahabi hadisi marfu'i tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi mafiya alkhairun mutane aqra'uhum wa afqahuhum shine mafiya yawan karatu kuma mafiya yawan fahimta fi dinillahi a cikin addinin Allah wa arqahum lillahi kuma shine mafiya tsoron Allah a cikin mutane wa amruhum bil ma'ruf shine kuma mafiya umarni da yin alkhairi wa anhahum 'anil munkar kuma shine mafiya hanuwa daga mummunan abu wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم wani hadisin shi ma dai ta hanyar sayar na abu huraira aka ruwaito shi shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabul biladi ila Allah masajiduha mafiya soyuwan garuruwa zuwa ga Allah shine garin da yafi yawan masallatai wa abghadul biladi ila Allah aswaquha garuruwan da Allah ya fiki sune garuruwan da suka fi yawan kasuwanni amma babu masallatai rawahu muslim rawahu muslim ne rawaito hadisi malamai suka ce dalili shine domin gidajen da Allah ya yi izini a ɗaukaka ambatan shi kuma ambaci sunansa da yawan tasbihi da zikirin Allah da yawan salati da karatun alkur'ani da wannan sababi ne na samun soyayyar Allah subhanahu wata'ala su kuma kasuwanni dalilin da ya sa a suka zamto mafiya in gurare a wurin Allah shi ya saboda ita kasuwa muhalli ne na alfasha da yaudara da cin amana da riba da rantsar ƙarya da dai sauransu wa an salman al-farisi radiyallahu anhu min qawlihi qala la takunanna in saqata awwala man yadkhulu as-suqa wa la akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu ash-shaytan wa biha yansibu ra'yatahu rawahu muslim hakaza wala hadisi shi kuma an ta hanyar sayyidina salman al-farisi idan Allah ta bada gare shi yace la da kuma nan ilin sadata a wani manyan kullu suka idan har zaka iya to kada ka yadda ka zamto kai ne farkon wanda zai shiga kasuwa wala akhira man yakhruju minha kada kuma ka zamto kai ne na karshen fita daga kasuwa yana ma arkatu shaytan domin ta kasuwa filin daga ce ta shaytan wa bihayan siburayatahu kuma anan ne a cikin kasuwa anan shaytan yake kafa tutarsa rawahu muslim hakaza imam muslim ya rawaito hadisin yadda ka ji shi dinnan haka nan albarkani ma ya rawaito shi a cikin sahihinsa ta hanyar sirrin Salman dan kuma cewa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fada la da kun awwala man yadkhul suqa kada ka zanto farkon wanda zai shiga kasuwa wala akhira man yakhruju minha to kada ka zanto kai ne na karshen fita fiha ba'da shaytanu wa farraha dama a kasuwa ne shaytan yake yin kwai kuma ana yake kinkishewa malamai suka ce ma'anar wannan shine shedan ya mai da kasuwa nan ne wurin zamansa kuma nan ne gurin da ya fi so saboda kasancewar ta ita kasuwa muhalli ne na aikata ayyukan saban Allah da argus da yaudara da warware alkawari da rantsarin tsana ƙarya da kuma sauran miyagun ayyuka waɗanda Allah baya su wani asimin al-ahwali an abdullahi bin sarjisa radiyallahu anhu qala قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم قلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رواه مسلم وانا حديث عن كرؤوش تهنير عاصم الأهولي شيء تابعيني ya karɓo hadisin daga wani sahabi mai suna abdullahi bin sarjisa radiyallahu anhu ya ce na gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullahi ghafara Allah laka ya makin Allah ina roƙon Allah ya gafarta maka sai yace wa laka wato yace kai ma Allah ya gafarta maka sai Asim ya tambayi shi Abdullahi ibn Sarjisa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya nema maka gafara sai ce ya kwarai daga ta kai ma ya nema ma gafara sai yake mamaki shine sai shi Abdullahi ibn Sarjisa ya karanta mishi wannan ayar wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wato daga shiri ayar tana ishara ne da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa al'ummar shi addu'a kuma duk wanda ya masa addu'a da shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan mayar mishi don kwatankwacin irin addu'ar da ya mishi. Sai hadisi na 1844 ya ce wa an abi mas'udin al'ansari, radiyallahu anhu ƙan, ƙala na biyu sallallahu Alaihi wasallam, ina min ma'adarkan nasu min kalamin nubuwatul ƙula, idan lam tastahi, fasna ma shi ita, rawahul Bukhari. Wani hadisin an karɓo shi ta hanyar abu masudin al'ansari radiyallahu anhu ya ce, Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwwatil ula ai lalle yana daga cikin abin da mutane suka riska na daga zantukan annabawan farko idan lam tastahi idan har baka jin kunya fasna ma shi'ta to je ka aikata abin da kaso rawahu al-bukhari bukhari ne rawaito hadisi yani anna hada ma'surun anil anbiya al-mutaqaddimin cewa wannan zancen an karbo shi daga gun annabawa magabata a cikin wannan hadisin malamai suka ce akwai tahadidi wato tsoratarwa da kuma narko ga duk wanda ba shi da kunya domin ta kunya takan kame ma abocinta ga barin daukar miyagun laifuka da kuma kazaman halaye sannan kuma takan kwadaitar da shi zuwa ga halaye na girma da kuma madaukakan halaye wani daga cikin magabata na kwarai yace ra'aytul ma'asiya nazalatan fataraktuha muru'atan fasa halar diyanata ya ce ni na kalli ayyukan sabo suna da cewa ƙazanta ne da ƙasƙanci don haka sai na bar su saboda kare mutunci na daga na kuma sai ta juye ta zama addini ce wa ani bin mas'udin radiyallahu anhu qal qala nabi sallallahu alaihi wa sallam awwal ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima muttafaqun alayhi wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sirna abdullahi dan mas'ud ya dar Allah da da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyama farko abin da za a yi hukunci a tsakanin mutane a ranar al-qiyama fi dima'i shine wace hukuncin da suka shafi jini bada hukun alaihi hadith hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito shi ma'anar hadisin shine farkon dai hukunce hukunce da kuma alƙalanci da Allah zai a ranar al-qiyama shi ne za a yi hukunci ne a cikin abin da ya shafi jini wane ya kashe wane wasu ta kashe wace to a cikin irin wannan ne abubuwan da suka faru a duniya tsakanin mutane a wajen imamun nisa'i akwai wata ruwayar wanda yake cewa awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu salatu farkon abin da za a yi wa bawa hisabi akan ayyukansa a cikin ayyukansa shine sallarsa wa awwalu ma yuqda bainan nasi fi jima' farkon kuma abin da za a yi hukunci tsakanin mutane shi a cikin jini alhafiz ibn hajar ya ce hadisi yana nuna mana girman lamarin jinin mutum musulmi domin kuwa duk kowane al'amari akan fara ne da abin da ya fi muhimmanci shi yasa ma a ranar alkiyama za a fara zartar da hukunce-hukunce a game da jini kuma kowane zunubi yakan yi girma ne bisa gwargwadon barnar da ke cikinsa da kuma kubucewa maslaha da ake samu a cikinsa ran aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marjin min nar wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum rawahu muslim wannan hadisi an karbo shi ta hanyar uwar mu'minai ummi abdullahi na na aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulqatul malaikatu min nuri an harci malaiku ne daga haske wa kulqal jannu min marijin min nar an harci aljanu kuma daga tantsatsi na hayakin wuta wa kulqa adamu mimma wasifa lakum shi kuma annabi adamu an harci shi daga abinda aka siffanta muku rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito hadisi sayyidina abdullahi dan abbas yace al-mariju Allahabun lazi ya alunna ana nufin ainihin harshen wuta wanda ke can saman wutar shi ne almariji ɗin nan bayan tawaidu babu homi babu sai sashen shi ya rika shiga cikin sashi yana cuɗanya da shi ahamar wa asfar wa akbar da koren shi da jajajen shi da kuma wanda yake fatsi-fatsi hakika Allah madaukakin sarki dama ya faɗa cikin Qur'ani khalqa al-insana min salsalin kal fakhr وخلق الجنة من مارج من نير وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل وانا حديث الشيواري عن رويته سعيدا عن عائشة رضي الله عنها تشي كان كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن يا قزن شي القرآني شيني حلم من الله صلى الله عليه وسلم imam muslim ya rato hadisi a cikin jumlar wani dogon hadisi Imam Al-Aufi ya karbo ta hanyar Abdullah dan Abbas yace Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani wa innaka la'ala khuluqin azim ai ma'anar shi shine wa innaka la'ala dinun azim lalle kai kana kan addini mai girma wa huwa al-islam shine addinin musulunci adiya shi kuma yace la'ala adamin azim ai lalle kai kana kan ladubba masu girma an karɓo ta hanyar Jubair bin Nufayl shi kuma yace na je aikin haji sai na shiga wajen nana Aisha radiyallahu anha sai nake tambaye ta game da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kana qulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alquran ya kasance alqurani shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so ka gane yaya halin sa yake to ka karanta alqurani duk abin da kaga alqurani yana umarni da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa bin wannan umarni haka duk abin da kaga alqurani yana yin hani cewa a bar wannan abin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gujewa wannan abu al-imam ibnu kasir yace ma'anar wannan shine cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sara imtisal al-qur'ani amran wa nahyan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamto shine wato kwatan kwatin al-qur'ani wajen umarni da kuma hani wato ma'ana duk abin da kake so ka gane yaya al-qur'ani yake nufi ayi abu to ka kalli halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan shi za ga yadda ake yin wannan abu idan kuma wani abu ne da ake so a bar shi to ka dubi rayuwar annabi suna son za ga irin yadda yake gujewa wannan abu wa anha qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa'a allahi ahabba allah liqa'ahu wa man kariha liqa'a allahi kariha allah liqa'ahu qultu ya rasulullah akrahiyatul maut wa kulluna nakrahu al mauta qala ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم wani hadisin shi ma an karɓo shi hanyar da na Aisha idan Allah ta bada gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son saduwa da Allah to Allah ma yana kaunar saduwa da shi man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda kuma yake kin haduwa da Allah baya son haduwa da Allah to Allah ma yana kin haduwa da shi Nana Aisha tace sai na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karahiyatul mauti shin wannan yana nufin kamar kin mutuwa kenan mutum yana kin mutuwa shine yana kin haduwa da Allah fa kulluna nakrahu al-maut sai dukkanin mu ma duk muna kin mutuwa ba wanda zai ce shi yana so ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa yace laysa kazalik ba haka ake nufi ba walakin al-mu'mina sai dai shi mu'mini idan ya zo mutuwa la bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi idan aka yi masa albishir malaiku suka suka mishi albishir cewa lallai ya samu rahamar Allah kuma ya samu yardarsa wa jannati kuma aljannar aljannan ta Allah ita zai shiga to ahabba liqa Allah sai shi wannan muminin ya ji yana son haduwa da Allah fa habba Allah liqa'ahu daga shi ma Allah sai ya kaunaci saduwa da wannan bawan nasa wa inal kafira shi kuma kafiri idan bushira bi azabillahi idan aka bashi labari game da azabar Allah da take jiran sa ba sakadi da kuma fishin Allah kari halqa Allah sai riga kin haduwa da Allah baya son haduwa da Allah wa kari Allah liqa'ahu sai shi ma Allah ya ki haduwa da shi rawahu muslim muslim ne rawaito hadisin aka ce wannan hadisin imam dabarani ma ya rawaito shi ta hanyar sirna muawiya a shi kuma ya ƙara sai sahabbai suka ce ya rasulullahi kulluna nakrahul maut ya ma kin Allah ai dukkan mu muna kin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu laysa zalika karahiyatul maut ai wannan ba wai ana nufin kin mutuwa bane walakin al mu'mina idza tudira ja'a al bashiru min Allah sai dai shi mu'mini idan ran shi ya zo fita ya zo mutuwa sai wani mai albishi ya zo mishi daga Allah bima huwa sa'irun ilayhi zai zo ya mishi albishi game da abin da zai tafi zuwa gare shi wala shay'un ahabba ilayhi min an yakuna qad laqiya Allah sai zan to mumini babu wani abin da yafi so fiye da a ce gashi ya sadu da Allah fa habba Allah liqa'ahu shi ma Allah sai ya kaunaci haduwa da shi wa inal fajira idza hatu dira amma shi fajirin mutum marar imani marar kunya marar kyakkyawar zuciya idan rashi ya zo fita za'ahu ma huwa sa'irun ilayhi sai irin abin da zai tafi zuwa gare shi na azabar Allah sai ya fara kullowa zuwa gare shi min sharri daga sharri fakare halika Allah sai ya rika kin haduwa da Allah fakare Allah wa riqa'ahu sai ubangiji ma ya rika kin haduwa da shi wato ala ayi halin dai abin da ake so shine idan mutum kana cikin lafiyar ka koyaushe to ka zama koyaushe a cikin yawan tsoron haduwarka da Allah wannan zai taimaka maka wajen gujewa manya-manyan zunubai da kuma ayyukan saban Allah idan kuma kana cikin jinya to ka rika yawan tuna rahamar ubangiji subhanahu wataala da kuma gafararsa wannan zai ƙara wanke maka zuciya zai faranta maka rai wajen share fagen haɗuwa da Allah subhanahu wataala kuma ita jinya ga mumini alkhairi ce tana zamto dalilin yayewar damuwa da yayewar zunubai da kuma samun kafara da laifukan da ya aikata وعن أم المؤمنين صفية بنت هيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت هيين فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق عليه وانا حديث عن كربوش لغا أور مؤمني سيدة صفية بنت هيين رضي الله عنها وتمزع الله صلى الله عليه وسلم يا أوريتني أمجي جنشي كرة بير ko ta shida wato ainihin ita ta cikin ƙabilar yahudawa wato banin nazir waɗanda suke zaune a nan gefen garin madina to bayan sun warware alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka je aka yaƙe su to bayan an yaƙe su an kashe mazajensu wanda a ciki har da mahaifinta kuyayyu ɗan ahadabu shugaban yahudawa yana cikin waɗanda aka kashe a wannan ranar to ita na safiya sai ta faɗo a cikin fursunonin yaƙi sai ta faɗo cikin rabon wani sahabi ana ce mishi dihiyatul kalbi to don haka sai ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ni yar shugaban mutanen wannan wajen ne da haka ina neman alfarma a wurinka ka fanshe ni daga wurin wanda nake hannunsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana nusa da ke zuwa ga abin da ya fi wannan alkhairi ba ta ce menene sai ce zan zan yantar da ke daga gare shi kuma zai zama wannan din shine sadakin shi zan aure ki sai ta ce ta yarda shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya kudin fansarta sannan kuma sai ya zama shine sadakin ta ya aure ta sallallahu alaihi wasallam to tana daga cikin mataye masu yawan ibada daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin mafiya yawan ibada kamar tana yin haka ne saboda da ƙoƙarin tarar da su a wajen darajojinsu na abubuwan da suka riga suka yi na alkhairi kafin zuwan musulunci a kafin ita ta musulunta kuma wata rana matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kasance su ne mata gori irin kamar da yadda mata ke yi wa junansu wannan ta ce ita babanta sahabi ne kaza kaza kaza wannan mata fito ta ce ita ma babanta sahabi ne ita musulma ce babanta musulmi kaza kaza kaza shi ne ita sai da safiya ya zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ki gaya musu nan gaba don suka sake ta da irin wannan magana ki ce musu ke jikar annabi haruna ne sannan babban ki kuma annabi musa ne alaihi salam sannan kuma annabi muhammadu shine mijinki idan akwai wasu take da uba da kuma baffa wanda ya kai naki to ta fito ta faɗa tun da wata rana ta gaya musu haka shikenan kuma sai suka yi shiru saboda cikin kishiyoyinta akwai ƴar sayyidina Abubakar akwai ƴar sayyidina Umaru akwai kanwar wani Aswad dan Zam'atu wanda shi ma sahabi ne akwai kuma kanwar Abdullahi dan Jahashin wanda shine farkon wanda aka yi wa laqabin Amirul Mu'minina yana daga cikin sarakunan yaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kanwar shi Zainab bint Jahash wanda ita ba Quraishiya ce ma to shi yasa sai suke yawan yiwa ita sayyida Safiya gori kasancewar ita ce wacce ba balarabiya ba a cikin su tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata wannan ta gaya musu shikenan kuma sai ya zamto ba dama su yi wata magana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jinya shi ta karshe nana safiya ta zo ta fashe da kuka a gaban shi ta ce ya rasulullahi ina ma ciwon nan da akwai yadda zan yi dauki ciwon nan ya dawo kaina idan to ni nake yin jinyan nan ba kai ba sauran matan shi suna da Aisha radiyallahu anha sai suka harare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce me yasa kuke hararta gaskiya ta faɗa kaunata take har cikin zuciyarta kaza shi kishi mata wato a gine yake a cikin halayen da halittar eh duk matar da bata da kishi kamar bata da kamar ma bata son mijinta ne eh wayannan matayen ko na annabi sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira babu matayen da suka fi alkhairi babu matayen da suka kai su albarka daga ku har su din ma da kansu suna yin kishi to ashe babu wata mace wacce nagartarta ta wuce a ce gata suna yin kishi akan mijinta ummul mu'minina na na safiya daga gare ta aka rawaito wannan hadisin tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi fa ataituhu azuruhu laylan sai na zo mishi da daddare na zo domin ziyartar shi a masallaci fa haddastu sai na zauna muka zance da shi suma qumtu sannan sai na tashi li an qaliba domin in koma gida fa qama ma'i li yaqlibani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tare da ni domin ya raka ni fa marra rajulani min al-ansar sai wasu mutane guda biyu daga cikin al-ansar mutanen Madina suka zo wucewa radiyallahu anhuma Allah ya dada su fala ma ra'ayan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asra'a yayin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne da wata mata a tsaye sai suka yi maza suka yi sauri suka wuce fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu ala rislikuma ku tsaya a nan inda kuke inna ha safiyatu bintu huyayyin ku sani cewa wannan matar safiya ce bintu huyayyin matata fa qala subhanallah ya rasulullah sai suka ce subhanallah ya ya annabin Allah ai ba wani abu muke nufi ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu haka ne domin ya kore musu shakku ko kokwanto suna ce ai ya ma'aikin Allah subhanallah ya za a yi maka irin wannan mummunan zato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam ku sani cewa lalle shi shaytan yana tafiya a cikin jikin dan adam irin tafiyar da jini ke yi wa ni kashitu an yaqzifa fi qulubikum sharran amma ni ina tsoron kada shaytan ya jefa muku sharri a cikin zukatanku au qala shay'an ko kuma cewa yayi ina tsoron kada shaytan ya jefa muku wani abu mummuna a zukatanku a wata ruwayar aka ce fata halika sai ku halaka wani hadisi yana karantar da mu halarcin ziyartar mace ta ziyarci mijinta wanda yake yin itikafi da kuma ta zauna ta yi zance da shi haka nan kuma hadisi yana karantar da mu har ila yau cewa ya halatta shi mai yin itikafi ya fito ya dan raka wanda ya zo mishi ziyara sannan kuma hadisi yana karantar da mu halarcin mai yin itikafi ya iya yin wasu al'amura wanda suke na halin haka nan kuma hadisi yana karantar da mu kiyayewa daga mummunan zato idan kaga mutane za su yi maka mummunan zato akan wani abu to ka tsaya ka yi musu bayani saboda gudun kada zukatansu ya raya musu wani mummunan abu game da kai sannan kuma har ila yau hadisi yana karantar da mu wato irin yadda shedan yake da tsananin cutarwa cutarwa ga dan adam sannan kuma hadisin har ila yau yana karantar da mu cewa shedan yana tafiya ne a cikin jikin dan adam kamar irin yadda jininka yake tafiya yake gudu a jikinka ma'ana dai yadda jini ba inda baya gudanawa a jikinka to haka ne shi ma shedan ba inda baya shiga a jikin dan adam haka nan kuma hadisin yana karantar da mu girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ko a zuciyarka ka kudurce wani mummunan abu game da shi to ka hallaka shi yasa lalle bisa wannan gabar ake jan hankali da kuma jan kunne game da masu faɗar mummunar magana ta raini ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kwatanta shi da wasu miyagun abubuwa waɗanda bai kamata mai hankali ko mai imani ya faɗi irin wayannan maganganun ba domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar irin sauran mutane yake ba idan ka kudurce wani mummunan abu game da shi ko ka kudurce kalmar kaskanci game da shi ko dan yaya wannan kaskancin ka kudurce shi game da shi to ka hallaka وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم هنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فلفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لكأن أطفتهم حين سمعوا صوتي أطفت البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوا هم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته المتقاول عليها إلى قتالهم فقال هذا هنا حمي الوديس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم قليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم الوئيس التنور ومعناه اشتدت الحرب وقوله حدهم هو بالحاء المهملة أي بعثهم وشدهم وشدتهم wani hadisin an karɓo shi ta hanyar baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abul Fadli Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu shine kamar dan auta a ƴaƴan Abdul Muttalib domin sayyidina Hamza ya girme shi da shekara ɗaya shi kuma ya girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya koya ma al'ummar shi idan mutum zai girmama kanin mahaifin shi ko da kuwa sa'anka ne to baya kiran shi da sunan shi baffa yake ce mishi yakan ce mishi baffa kuma ya kasance wato yana matakar san annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ma ya musulunta yana ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ba da kariya ga musulmai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin wata rana da kafirai suka sami abu zarin alkifari suna ta dukan shi har sai da suka sumar da shi saura kiris su kashe shi shi al'abbas shi ne ya zo ya kifu a kansa ya ture wannan kafiri ya angije wannan kafiri da haka da haka har sai da ya tseratar da tsirna abu zarin alkifari radiyallahu anhu sannan yake cewa su kafiran kun manta cewa shi wannan yana daga cikin barin gifar kuma ta cikin unguwanninsu kuke wucewa idan za ku je fatauci idan kuka kashe shi a nan a cikin masallacin Allah a cikin haramin Allah kuna jin yanzu mutanen shi za su kyale ku to shine sai suka kyale shi kuma ya musulunta kuma musuluncin shi yayi kyau wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya baffa gobe da kai da ƴaƴanka karku bar gida karku fita zan zo in same ku a gida shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita da hantsi ya je ya same shi al'abbas da ‘ya'yansa guda biyar akwai usam ɗan abbas akwai fadalu ɗan abbas akwai abdullahi ɗan abbas akwai kuma alfadalu ɗan abbas sannan akwai ubaidullahi ɗan abbas akwai kuma abdurrahman ɗan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya lullube su da wani mayafi nashi sai ya ce zan yi muku addu'a sai ya ce ya ubangiji wannan baffana ne ɗan uwan mahaifina Allah ka kiyaye su daga wuta da shi da ƴaƴansa kamar irin yadda na lullube su da bargon nan nawa to sai aka ji wata mu'jiza mai girma ta afku a lokacin sai aka ji gaba ɗaya ɗakin da labulayen ɗakin da ƙyauren ɗakin da tagogin ɗakin gaba ɗaya suna cewa amin amin har bangon ɗakin har ƙasar da ke cikin ɗakin ko ina sai aka ji kawai suna cewa amin amin annabi sallallahu alaihi wasallam na mishi addu'a ɗakin gaba ɗaya yana amsawa kuma yana daga cikin falalarsa cewa sahabbai suna girmama shi har suna yin tawassuli da shi suna yin kamun kafa da shi a wajen Allah dan neman biyan bukatarsu suna cewa ya Allah wannan baffan annabinmu ne mun kasance muna yin tawassuli da annabinka amma yanzu ga baffan shi Allah ka biya mana bukatun mu saboda albarkar baffan annabinka sai ga bukatar kuma Allah ya biya hadisi yana nan a cikin bulugul maram littafin al-hafiz ibn hajar al-asqalani a babul istisqa yana cewa wata rana an fito domin roƙon ruwa sai na umaru radiyallahu anhu sai ya sa al-abbas a gaban shi yana cewa ya Allah mun kasance da muna yin kamun kafa muna tawassuli da annabinka sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ga baffan annabin naka Allah kai mana ruwa dan albarkacinsa sai ku gashi nan sai ruwa ba su koma gida ba ma sai a jiki to wasu da suke kafa hujja da wannan hadisin cewa wai ba za a yi kamun kafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka ce ya Allah biya min bukata ta dan albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba har suna kafirta masu yin wannan to ala ayi halin gaskiyar magana wannan kuskure ne saboda ai sai na Umar ba cewa yayi ya Allah da muna kamun kafa da annabin kai yanzu kuma tunda ya rasu ba a kamun kafa kuma da matacce don haka yanzu ga baffan shi shine rayayi Allah kai mana dan baffan shi ba haka sai na Umaru ya faɗa ba shi sai na Umaru kamar yayi wani shortcut ne mun kasance muna kamun kafa da annabinka to yanzu ga baffan annabinka ma Allah kai mana domin sa kuma hujja anan mutum yana so ya samu warwarewa game da wannan mutum ya duba sharhin sahihul bukhari cikin daidai kan wannan hadisin alhafiz ibn hajar al-asqalani da yazo magana akai a cikin fatul bari shirin sahih bukhari cewa yayi a lokacin da shi sayyidina umar yake wannan addu'ar shi kuma al-abbas an ruwaito cewa addu'a yake yana cewa ya Allah Allah suna kamun kafa da ni saboda matsayina a gun annabinka ya Allah ka biya musu bukatun su domin annabinka abinda al-abbas yake faɗa kenan ya Allah suna kamun kafa da ni ne saboda matsayina a gun annabinka to ya Allah ka biya musu bukatar tasu domin annabinka to haka kenan ashe tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haramun bane wani kirwar zai iya cewa duk da haka bai gamsu ba a bashi wata hujja to ka je ka duba cikin sahih bukhari din hadisin Usman ibn Hunayf radiyallahu anhu wanda hadisin hafizan hadisi sama da guda biyar sun inganta shi Usman ibn Hunayf yace wata rana muna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani makaho yazo yace ya Rasulullahi ni makaho ne kuma gashi ba da dan jagora kai mun addu'a Allah ya bude min idanuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi ka je kai alola ka je can wajen kai kai sallah raka'a biyu idan ka yi da sallar ka daga hannu kai addu'a ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmati يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقبى cewa ya Allah ina fuskanto ka ina kamun kafa zuwa gare ka da annabin mu annabi Muhammadu annabin rahama ya Allah ka biya min bukatata saboda albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda nake yin tawassuli da shi to da yayi wannan a sai na Usman ibn Hunayf yace muna zaune kawai sai muka ganshi ya dawo wannan makahon ya warke babu makantar ko kadan idanunsa ya bude to watakila wani zai ce duk da haka shi bai gamsu ba ai wannan ayi ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya biya bukatar ba wai bayan idan annabi sallallahu alaihi wasallam akai addu'ar ba to a wannan dai haila a kasan wannan hadisi zaka samu wani hadisi shi ma dai daga sayyidina Usman ibn Hunayf radiyallahu anhu yace zamanin halifancin sayyidina Usman dan Affan ya ga wani mutumin kauye ya zo domin biyan wata bukata a wajen halifan musulunci Usman ibn Affan kwana da kwanaki yana son ganin sayyidina Usmanu amma saboda yawaituwar mutane bai samu shiga ba sai suka haɗu da Usman ibn Hunayf sai ce me kazo yi ne a garin nan sai ce nazo ne ina son ga halifa Amirul Mu'minin amma ban samu ganin shi ba sai ce to ka je kai sallah mana raka'a biyu ka daga hannu kai wannan addu'ar ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda ka faɗi wannan addu'ar ka faɗi buƙatarka in Allah ya da buƙatarka za ta biya mutumin da ya je wannan addu'ar washe gari da safe yana zuwa kofar gidan sai na Usman dan dan Affan kawai sai ga yan aiki ana cewa ina mutumin nan wanda ya zo daga gari kaza ka zo ka ana neman ka sai ya je suka gana da sai na Usman dan Affan ya biya masa dukkan bukatunsa duk abin da ya kawo shi aka saurare shi aka yi aka gama to kaga wannan ya faru ne bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ƴan uwa yin kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne halal gaskiyar magana halal ne ba haramun bane kuma mutum yana bincike cikin littafin manya-manyan maluma zai tabbatar da wannan bayan wannan ga hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda yace bayan sun binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana uku sai ga wani balaraban kauye yazo yana cewa ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mishi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yace a nuna min kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka nuna mishi saboda bakin ciki yana kuka yana diban kasar kabarin yana zubawa a kansa yana kuka yana kuka sannan sai ya miƙe yake cewa ya rasulullahi mun yi imani na yi imani da kai tun ban ganka ba kuma ya kasance cikin abin da Allah ya saukar maka cikin Alƙur'ani Allah yana cewa walau annahum izlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima da ce su idan sun zalunci kansu za su zo gare ka ya ma'aikin Allah su nemi gafarar Allah a gaban ka kuma kai ma ka nema musu gafara da sun samu Allah mai karɓar tuba ne ko mai yafewa sai na Ali radiyallahu anhu yace bayan wannan balaraban ƙauyen ya juya ya fita yana yin wasu baitoci cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ji murya daga cikin kabarin ana cewa an gafarta maka an gafarta maka sannan ga hadisin waki'u malamin su imamu shafi'i malamin imamu muslim shi ma yana faɗa cewa ya zo yana zaune a kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani balaraban ƙauye ya zo shi shi ma ya karanta wannan ayar sannan ya ce ya ma'aikin Allah ina roƙon Allah ya sanya ni a cikin cetonka ni mai yawan zunubi ne bayan ya faɗi wannan ya juya a utubi kai utubi sunan shi ba waki'u ba yace sai na ji sai bacci ya ɗauke ni a cikin baccin nawa sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ya ce min ya kai utubi je ka riski wannan balaraban ƙauyen ka gaya mar cewa Allah ya gafarta ba kaga duk wannan tawassuli ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yin tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haramun bane malaman mazhabin musulunci guda hudun nan dukkanin su sun yarda cewa za a iya yin tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam inda suke sabani shine shi za a iya yin tawassuli da wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuwa sai dai da shi kadai za a iya yin tawassuli to ina jin gaba ɗayan su ina jin Imam Ahmad ibn Hanbal ne kadai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai za a iya yin tawassuli amma ba da ba da wannan sa ba sauran imamai guda uku kuma sun ce za a iya yin tawassuli da kowanne bawan Allah salihi ta an karɓo wannan hadisin ta hanyar sirna Abbas ɗan Abdul Muttalib radiyallahu anhu yace sai tuma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawma Hunain na halarci ranar yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin Hunain ɗaya ne daga cikin yakokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi kuma an yi shi ne a shekara ta takwas bayan an yi yakin fatuhu makka bayan an bude garin makka an cinye garin makka da yaki annabi sallallahu alaihi wasallam nan dai a garin makka din sai Allah ya umarce shi cewa ya je yaki kabilar hawazin to shine ya je yaki su a wani kwari da ake kiran shi hunainu to a lokacin nan al-abbas ya riga ya musulunta kuma akwai abu sufyan ibn al-harith shi ma ya musulunta to sai suka raka annabi sallallahu alaihi wasallam da su da sauran sahabbai su dubu goma sha biyu suka raka shi wajen wannan yaki yace falazimtu ana wa Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace da ni da Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib sai muka razumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tare da shi wala mun fariqu ba mu rabu da shi ba wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baglatin lahu bai ba a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan wata farar alfadara tashi falamal al-muslimuna wal mushrikun yayin da aka hadu a filin daga ga musulmai ga mushrikai an haɗa an fara yaƙi wallal muslimu na mudbirin sai jama'ar musulmai sahabbai suka juya da baya fadafi ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rikudu baglatahu ibal al kuffar shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rika ingiza wannan alfajarar tashi zuwa wajen kafirai din yana na fatar inda suke wa ana akhidun bil jami baglati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akuffuha shi kuma al'abbas ya ce sai nake rike ainihin linzamin wannan alfadarar ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ina rike ta irana ta Allah ta sirya ina nufin kada ta yi sauri wa Abu Sufyan akizun bil kabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Sufyan ya rike sirdin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Abbas nadi ashabas samura kai kiran ma'abota bishiyan nan wacce aka zauna aka yi alkawari a ƙarƙashinta wato ma abota bishiyar addu'a din nan kai kiran al-abbas ya ce al-abbas wa kana rajulan sayyitan ya kasance mutum ne mai gwarjin murya fa qultu sai nace bi ala sauti na faɗa da mafi daukar murya ta nace aina ashabu samura ina ma abota bishiyar ƙayan nan wanda aka zauna aka yi alkawari da su fa wallahi laka anna adafatahum ila sami'u sauti a dafatul bakari ala auladiha yace wallahi da yayin da suka ji muryata yace wallahi kamar sanda suka ji muryata din nan soyayyar su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta dawo kamar irin soyayyar da saniya ke yi wa ƴaƴanta fa qalu ya labbaika ya labbaika sai naji suna cewa amsawarka amsawarka fa qatataluhum wal kuffaru sai suka yaki da su da kafirai wadda awatu fil ansar shi kuma mai kira a cikin mutanen Madina yana cewa ya ma'ashar al'ansar ya ma'ashar al'ansar ya ku jama'ar mutanen madina ya ku jama'ar mutanen madina masu taimako sun ma ƙasuratun da'awa sannan sai masu kiran suka taƙaita alabanin harisi bin al-khazraji a bisa ‘ya'yan harisi ɗan khazraji fa nazarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baglatihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duba a lokacin da yana kan alfadararsa kalmatu dawil alaiha ila qitalin kamar dai mai tafiya akan ta zuwa ga yakansu fa qara sai ce hada hina hamiyal wadis lalla a yanzu kam yaki yayi zafi wa kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayatin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki akwankwani da tafin hannunsa mai albarka kuma qara sanan sai ya ce in hazamu wa rabbil muhammadin yayin da ya jefa wannan a fuskar mayakan sai ya ce sun karye ina rantsuwa da ubangijin annabi Muhammadu fa zahabtu anzuru al-abbas yace sai na leka a filin yaki bai zalki talu ala hayati sai naga yakin yana nan yana faruwa kamar yadda da yake sai ma ara kamar yadda nake gani fa wallahi ma huwa illa an ramahum bi hasayati yace ina rantsuwa da Allah bai kasance ba bayan ya jefe su da wannan tsakon kwanin nasa fa ma ziltu ara haddahum qalilan yace ban gushe ba ina ganin karfin su yana karyewa wa amrahum mudbiran al'amarin su yana komawa baya su kafiran rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi wannan hadisi yana karantar da mu matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'jizarsa cewa ya damƙi tafin hannu daya na tsakuwa ya jefa a fuskar mayaka sama da guda dubu biyar wata sanadiyar wannan sai ya zanto an karya su gaba ɗayan su an samu nasara a kansu yakin Hunainu a dukkan yakokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen guda 20 da wani abu babu yakin da aka samu ganima mai yawa kamar shi kamar an samu raƙumi kadai yafi guda 5000 an samu awaki sun fi 40 tsakanin akuya da tinkiya an samu sun fi 40 yaki ne mai ban mamaki matuƙa kuma dukkan yakoki kafin Hunainu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa yaki da mutum 10000 ba yawanci dai ka ji da 100 kaza a ji da guda 100 kaza an ji da guda ɗari kaza to amma a wannan yakin shi ne wanda aka tafi da sahabi dubu goma sha biyu bayan shi kuma sai yakin tabuka shi kuma an ji da mutum dubu talatin irin da shi yakin tabuka ba bugawa aka yi ba ba a yakin ba kawai sulhu da aka yi aka dawo gida na ganin sha Allah saboda yanayin lokaci a nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah shi ba mu ladansa wani muka kuskure Allah shi ya fi mana Allah ka ji ɗan iyayenmu, Allah ka ji ɗan malamanmu, Allah ka ji ɗan ‘yan uwanmu, Allah ka ji ɗan masoyanmu, da maƙwabtanmu da jama'armu gaba ɗaya waɗanda suka riga mu tafiya, Allah ka yaye musu duhun kabari, Allah ka haskaka musu, Allah ka inganta rayuwarmu ta duniya, ka inganta ƙarshenmu, Allah ka inganta makomarmu, Allah ka datar da mu duniya da lahira, Allah ka sa mu cika da imani, ibada nan da muke yi ta azumi da salloli, Allah ka karɓa mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ka sanya mu cikin bayinka ‘yantattu, Allah mutum ya cikin bayan ka waɗanda kake yanta su a wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin وصلى على سيدنا محمد في المدينة الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم نعم ya halatta za a shirin a cikin gidan ashan na'am ana tambaya mai tambaya yana tambaya shin ya halatta mutum kamar mutum da yake da mata biyu da yara maza da mata shin zai iya yin ashan tare da su a gidansa eh kwarai da gaske hakan ma yana da kyau idan ya zato mutum ba shugaba ne kai a wani masallaci wanda in ba a ganka a masallacin ba sauran mutane gwiwa su za ta kari eh hakan ma yana da kyau kwarai da gaske domin zai taimaka wajen su matan a fi sallar akan kari sannan kuma yaran da yara maza da yara mata wannan zai kudaitar da su wajen yin sallar domin da yawa samarin mu wasu ba sa yin a, sallar ta tarawih amma mutum ya san cewa a gidansu ana yi kuma an baban shi bai gan shi ya zo ya bi wannan sallar ba sai ya tambaye shi a ina kai sallah to mutum lallai zai mai da hankali ya zama yana yi haka nan ƴaƴa mata su ma yawancin su wasu ba sa yi amma idan ta san cewa ana yi a gidansu to inda tana cikin halin lafiya dole za ta zo a yi ta hakan ma yana da kyau ko da ba kullum ba dai lokaci lokaci mutum ya zama yana yi din a gida amma an yi kullum kullum din insha Allah inda hakan ba zai jawo masallaci ya zama babu kowa ba to wannan babu zai fi yana da kyau wallahu a'lam na'am iqama mace ta yi iqama na'am a kwarai da gaske in dai kana ka san sallar ai dama iqama hakki ne na shi limami ai kwarai da gaske ai shine ma abin da yafi wallahu a'lam am subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin